بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أموام ستار البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا مسلاتي ميتار البركة نا الفرقان أولا رانة للتنين إشرين دا أكد وتنجماد الآخرة hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 16 da watan daya watan yunayir miladiya 2023 idan tarihi ya inganta wannan shine halka ta farin kuma a darasin farko kamar da aka alkawarinta da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ranar za mu soma karatun littafin adda'u waddawa wanda wasu ka fi sani da cewa aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wanda babban malami al'imamu shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakr bin ayyub ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta wanda wannan littafi yana kumshe da ababe masu ɗimbin yawa na fawa'id kusan dukkanin littafan da malin yake rubutawa idan kana ittila'in littafan da yake rubutawa za ka fa'idantu kuma za ka ta'asirantu da ilimi kuma za ka san cewa tabbas malam ba ba kawon lasa ba ne a ɓangare na karatu a ka'ida ta karatu kamar da malamai suka tarbiyyantar da mu gabanin kowane littafi da za a sanya a yi karatunsa akwai buƙatuwar a san wane ne mawallafin wannan littafi domin zai sanya ka san wa kake yin karatu a gunsa wane ne yake karantar da kai domin samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali a bagen a bagen karatu wanda kuskure ne mutum yayi karatu a gun inda bai san waye yake karatu a gunsa ba na daga cikin abun da kowane ɗalibin ilimi ya kamata ya lura a kansa shine ya zan wane ne zai karantar da shi wanda malam mai ta'alimi a cikin littafin sa na ta'alimi yake cewa alala tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa istibarun wa tul zamanin wa irshadi ustazin ilimi baya samuwa sai da watan mutum ya cika ababe guda shidda a rayuwa ya ce alalata na lalilma illa bi sittatin ba a samun ilimi sai da ababe guda shidda ya ce zaka'un mutum ya zamanto mai ƙoƙari intelligent kenan ka zamanto mai ƙwaro a fagen karatu ya ce wa hirsun kuma ka zamanto kana kwaɗayin karatun ba tilasta ka bane aka yi wa bulghatun kuma ka samu guzuri na na tafiya karatun ko na yin karatun wasdibaru kuma ka san kazan mai juriya da dauriya da haƙuri a fagen karatu sai ce wa tsurin zamanin kuma sai an daɗe an ɗauki tsawon lokaci ana karatu sannan kuma ake samun karatu sai ce wa irshadi ustarin kuma ka san wane ne watan malaminka daga malami na daga cikin abin da yake taimakawa mutum wajen yayi karatu shi yasa zaka ga magabata idan suka ji an ce akwai wani malami da ya shahara a fanni kaza kuma duniya ta da malami ne to ba sa wasa suna kokarin tafiya wajen neman karatu a gunsa da haka gabanin mu shiga cikin karatun littafin za mu arrafa mu kawo sira zatiya ta shi wannan malamin wanda zamu karanta wanda zamu karanta littafin sa Allah subhanahu wataala muke roko da ya mana jagoranci malamai sun yi kokarin rubuce-rubuce akan tarihin al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda a takaice abin da suka fada suka ce huwal faqihul mufti wato shi malami ne na fiqhu huwal faqihu idan ana zancen karatun fiqhu ko kuma malanta a fagen fiqhu to Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya kai gaya a duk inda ake sanya fuqaha in ana zancen fuqaha'u yana cikin fuqaha har ana kiran shi da al-faqih wanda yake masanin fiqhu sannan kuma al-mufti shi malami ne wanda yake fatawa wanda har ya kai fage na ya karbi tambayoyi domin ba kowane bane da zai karanta littafansa ya zo ya zauna ya amsa fatawa wanda wannan kuskure ne wanda malamai sun kidaddigi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suka ga cewa har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wafati manzon Allah bai zauna a kujera a masallaci ba yake cewa duk mai tambaya yi tambaya har annabi ya rasu bai taɓa yin wannan ba sai dai in darura ta kama mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma in an tambaye sa ba kai tsaye yake ba da ansa ba to tari yake jira har wahayi ya zo masa idan baya da ilimi akan wannan abun da haka shi yasa malamai suke ta suka rubuta wato akwai shuruɗu na na mufti akwai sharuɗin da ya kamata duk mai fatawa akwai ilimi guda goma sha biyar wanda ya kamata a ce kafin ka fara fatawa ka haɗa su ilimi guda goma sha biyar kuskure ne ka fara fatawa ba ka san wa'annan ababen ba da ka shi malam ya kai almufti wanda yana ba yana ya ya shahara wajen ba da fatawa sannan kuma al-imamu rabbani malami ne na Allah subhanahu wataala wanda duniya ba ta gaban su da abin da ke cikin ta abinda suka mewarwa gaba shine Allah subhanahu wataala sannan kuma shekul islam as-sani a cikin musulunci idan ka ce shekul islam a tarihin musulunci wanda da an fada kowa zai gane mutum guda ne shine ibnu taymiya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda shi ibnu taymiya malami ibnu al-qayyim al-jawzi ne kamar da zamu gani shi yasa ma da ce ibnu ibn shekul islam as-sani malamin musulunci na biyu wanda kuma al'alamun mutabahir wanda yake gulbi ne al-mutabahir wanda yake da yalwa yake da faɗi wanda ya ce ka ya batse kasan idan ana zancen gulbi teku to shi ibn qayyim al-jawzi a fagen karatu ya kai gulbi wanda yake ya ya ce ka ya batse sannan wal mufassirul muhaddith kuma masanin tafsiri ne idan ana zancen tafsirin alqur'ani in ya shigo sai ka ce kai a karatu duniya bai taɓa karatun komai sai tafsirin alkur'ani ba idan kuma aka zo fagen hadisi kaji yana zano rijal yana zano matanin hadisi sai kai tsammanin a duk duniya bai taɓa wani karatu sai karatun hadisi haka idan ya shigo babin fiqhu yana karatu sai kai tsammanin a duk duniya bai taɓa karanta komai ba sai abin da ya shahi wato fiqhu malumai suna masa laqabi da tabibul qulubi wa ilaliha likitan zukata ne wanda malam ya shahara a wajen warkar da zukata duk wanda ke karatun littafin ibn al-qayyim al-jawzi wallahi al-azim zai samu fawaid na rashin lafiyar zuciya zaka samu waraka da ikon Allah ya kware wajen warkar da zukatan bayin Allah ta hanyar wa'azuzzukan sa da karatutuka da kuma alƙalamin sa sannan kuma watan yana bada labari ya san rayuwa ya ya karanci wannan duniyar abinda ake cewa watan karatu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da shi da wallafa littafai ar-ra'i'a masu kayatarwa duk littafin da ka dauko nasa idan aka sanya kana karatu sai ka kawar baka taba karanta littafi da yake tattare da kunshe da fawaid ba idan aka fidda alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam zance mafi tsaruwa kamar irin littafin al-imam ibn al-qayyim jawzi malamai shi masa watan ba sa yabo ta bangaren tasnifi wajen bangaren wallafan littafi suka ce watan sahibu tasanifin ra'i'a wajen buga a rubuta littafi da alƙalami to Allah subhanahu wataala ya taimake sa ya ya yi fice a wajen rubutu ta littafai sannan wal musannifatin nafi'a kuma littafai suna ƙayatarwa da amfanarwa wa duk wanda zai dauko yayi ittila'i yayi muraja'ar wannan littafan ko ya sanya yana bibiyar karatun to ba shakka wato zai amfanu matuƙa gaya a cikin abin da wato malam ya rubuta asalin sunansa al-Imam Abu Abdullah yana da danda da kunyarsa shine Abu Abdullah baban Abdullah wanda ana masa laqabi har yau da Shamsuddin wanda yake rana ce ta addini wanda ba sunansa bane saboda irin yadda yake bada gudunmuwa ko ya bada gudunmuwa wa tafiyar sunna aka kai ake suna masa Shamsuddin yadda ka san idan rana ta fito tana haska duniya ba wani a guri a duniya face hasken zai kai ko to haka shi ma watan Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake bangaren ilimi asalin sunansa shine Muhammad bin Abi Bakar sunansa Muhammad sunan mahaifinsa Abubakar sunan kakansa Ayyub wanda sunan kakan babansa ke mahaifinsa kenan Sa'ad kenan sunansa Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad wanda asalin garin su ana kira shi da Az-Zar'i wanda garin su ne ƙauyen su ne a cikin ƙasar Dimashq wanda take a Syria a yanzu wanda wannan wannan garin ya taso ne a karkara kamar da muka san tarihin mafiya yawan malumai suna tasowa ne a karkara kuma Allah yake musu watan baiwa wanda ya shahara da da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya malumai sun fi sanin shi ko kuma ɗaliban karatu sun fi sanin shi da da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda wannan sunan asalin mahaifinsa Abu Abubakar shine wanda yake al-Qayyim ala Madrasatil Jawziyya shugaba ne akan makaranta da ake cewa a madrasatul zawjiya wannan makarantar mahaifinsa shine shugabanta sai ake ce masa al-qayyim al-qayyim al-jawziya shi baban shi kuma ibn al-qayyim sai ake masa ibn al-qayyim al-jawziya wanda wasu suna yankewa su ce al-jawzi wanda akwai malamin mahaifinsa wanda shine muassis kin wannan makarantar abul farj wanda idan baka baka girku ba a karatu idan ka ɗauko wani littafi sai kai tsammanin na ibn al-qayyim al-jawzi ne alhaji kuma shi abul farsh shine rubuta wannan littafi wanda shine ya asasa wannan makarantar kuma mahaifin ibn al-qayyim al-jawzi yazo yake jagoranci wannan makarantar har aka suna ma shi babansa da al-qayyim al-jawziyya shi kuma ake ce masa ibn al-qayyim al-jawziyya ma'anar al-qayyim shugaban makarantar jawziyya shi kuma sai a ce da shi dan shugaban makarantar al-jawziyya wanda an aihe sa ne a ranar bakwai da watan safar an haihe sa bakwai da watan safar hijira shekara dubu shida da ɗari tara da ɗaya da ɗari tara da ɗaya a aka haife sa a wannan garin nasu na nazara wanda miladiya ya dace da miladiya shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da goma sha biyu wanda ya taso ne a ƙasar dimash sannan kuma ya shiga fage na karatu tun yana shekarun yarinta tun yana ƙaramin yaro ya fara tafiya makaranta wajen malamai domin yayi karatu wanda ya ɗauki karatu gun manya-manyan malamai wanda ɓangaren fikihu yana intimami zuwa ga fikihul hanabila wajen fikihu shi ba ba maliki bane ba kuma ba shafi'i ba shafi'iyyul mazhab bane yana akan mazhaba ce ta watan alhanabila duk da wani lokaci idan kana karanta karatunsa sai ka gane cewa ashe akwai inda ya saba musu su hanabila familikinsa ya taso ne a gida wanda yake na na ilimi domin mahaifinsa abubakar kamar da muka sani wata malami ne da haka shi yasa shi kansa ibn al-qayyim al-jawzi ya fara karatu gun babansa wanda ya ya amshi karatun fara'id karatun rabon gado mafi rikicin karatu tun yana karamin yaro ya rike wannan karatun idan kaga mutun ya iya rabon gado to malam ya samu karatu mafi girma a rayuwa to tare daga mutun zai iya zauna ya karantar da ku Qur'ani hadisi fiqhu amma idan aka mas'ala ta ta gado to kuma nan sai a doke ɗan kallo to ibn al-qayyim al-jawzi tun yana karamin yaro ya ya rike mas'ala ta fara'id wanda ya amshi wannan mas'alar ce ya koya daga babansa wanda ya fara zuwa makaranta ne tun yana shekara bakwai a shekara bakwai ya fara zuwa karatu wanda zuwa shekara goma ya samu ƙur'ani a sannan kuma ya saurari karatu daga manya-manyan malamai na wannan zamanin daga cikinsu akwai mahaifinsa wanda mahaifinsa a gunsa ne ya fara karatu sannan kuma akwai malaminsa na biyu ahmad bin abdulhalim ibn taimiya wanda aka fi sani cewa ibn taimiya wanda asalin sunan shi ahmad bin abdulhalim ibn taymi al-ma'ruf ko al-mashhur ibn taymiya wanda da an ce ibn taymiya to zaka ji zukatar in bid'a da in al'ada tana girgiza saboda ya darkake su a wannan zamanin kuma ya ya musu saitin hamma matukar gaya wato ba wani mutum a wannan zamanin face sai da ya san wa ake cewa ibn qayyim ibn taymiya ba shi ibn qayyim ibn taymiya ya shahara a duniyar karatu wanda malami ne matukar gaya wanda kusan idan ka fi da tabi'ai a aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba wani malami da ake daga ma hula ake daga ma hannu kamar ibn taymiya ibn taymiya daga shi ibn qayyim al-jawzi yayi karatu a makarantar watan ibn qayyim ibn taymiya wanda sun share kusan shekara 10 sha wani abu yana a majalisin sa yana karatu kamar da zamu gani daga cikin abin da ya koya wajen ibn taymiya ya kwankwada ilimin tafsiri shi yasa ibn al-qayyim al-jawzi mufassir ne bi ma'anar kalima ya san ba yana wai kama kama ba cikin tafsiri ya kore ya ya nuna a cikin tafsirin alqur'ani mai girma sannan kuma haka bangaren hadisi ya koyi hadisi ilimin hadisi daga daga shi ibn ibn taymiya sannan kuma ilimin fiqh ma ya kwankwadi ilimin fiqh a wannan bangaren domin galiban ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yana auna masail ne yana auna masail mas'ala yana dokar ta bisa karfin dalili ba karfin mazhaba ba baya da taqalidi bai da taqalilance ce ni mazhaba kaza kusan su tari akwai wanda shi in yana mazhaba kaza idan aka samu abin da yake khilafin mazhaba sa ba zai rika ba saboda shi mazhaban yake riko ba abin da annabi ya karantar ba to ibnu taymiya shi ba haka bane so tari ya sha bamban da da ashabul mazahib al-arba'a kamar da zamu gani zaka ya dauki fiqh daga wajensa sannan kuma har yau ya dauki al-usul ay ilmin abin da ya shafi watan al-fara'id ilmin gado kuma ya ƙara nina ya ƙara darjewa ya wanke watan ya kai matuƙa gaya wajen koyo da sani akan abin da ya shafi mas'ala ta ta gado kuma haka abin da ya shafi usul usul na addini aqida aqida ya doki aqida domin kafin ya hadu da ibnu taymiya shi ibnu qayyim al-jawzi yana akan mas'alar yana kan mazhabu abin nan fahimta ce ta ta ash'ira game da zamu ga cikin wasu abiyati sai da rubuta cewa ga irin abin da yake karatu yake akai daga bayi kuma Allah ya taimake sa yawan yi lafiya daga bangaren aqida ma ibnu qayyim al-jawzi shi ma ba baya ba aqidan kan ya san ya san abin da ake cewa aqida kuma yayi nisa cikin karatun aqida kuma balma baya wasa da karantar da aqida dalilin aqida ya sanya suka samu sabani da yawa da mafiya yawan malamai har ta kai aka kai su kurkuku to daga cikin malumansa malamin sanauku akwai ibnu abdul abdul daim ibnu abdul daim yayi karatu ibnu qayyim yayi karatu gun wannan malami sannan kuma akwai ash-shihab al-shihab al-abir shi ma yayi karatu a gunsa sannan kuma akwai watan badruddin ibnu jama'a shi ma malami ibn al-qayyim al-jawzi ne sannan kuma akwai al-imam al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi shi ma malami malami ibn al-qayyim al-jawzi ne wannan takeice daga cikin malaman da yayi karatu a abunsu sai bangaren kuma daliban sa malam Allah ya albarkace sa da dalibai masu dimbin yawa wanda daga cikin daliban sa akwai abokanansa a karatu sun yi karatu wajen ibn taymiya da wasu da wasu abokanansa kuma har yau saboda irin fa'inta tasa da irin baiwa da Allah ya masa sai kuma ya dawo yana karantar da su sai zabunto malamin su bayan wucewar ibn al-qayyim al-jawzi wanda in kuma aka shiga bangaren larabci ya kware a bangaren larabci wanda in kaga mutum yana rubuta qasaid da kuma daga muqaddimar sa zaka fahimci littafin sa baki daya daga cikin malaman da idan ka dauki muqaddimar littafin sa karanta to zaka iya hararo ma'anar littafin baki daya daga cikin talibansa akwai al-hafiz ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala wanda muka sani da ibn kathir dai mai tafsiri wanda duk duniya ake faɗa a cewa fagen tafsiri akwai ibn kathir to ibn kathir dalibin ibn taymi ibn qayyim al-jawzi ne kuma dalibin ibn taymiya ne sun yi karatu da ibn kathir a wajen ibn taymiya kuma sai ya dawo ya dauki karatu wajen ibn al-qayyim al-jawzi sannan kuma akwai al-imam as-sadifi al-imam as-sadifi yayi karatu wajen wajen wajen ibn qayyim jawzi kuma akwai ibn rajab al-hanbali ibn rajab ibn rajab al-hanbali yayi karatu gun gun ibn qayyim al-jawzi haka kuma ibn abdul hadi shi ma yayi karatu a gunsa kuma akwai malamin lugha sananne wanda ya rubuta alqamus alqamis alqamus almuhit wanda sananne ne a a gidan a gidan lugha ba wani dalibi a duniya da zai karatu bangare shari'a ko kuma bangaren lugha in ya shiga bahasi ilmi ba ce sai yayi amfani da wannan littafi nasa alqamus almuhit musamman ma wajen zakulo ma'anonin kalmomi a yaren larabci to ibn ibn taymiya shi shi ya karantar da shi al-imam ibn al-qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala sun hadu da al-imam ibn ibn taymiya kamar da abokin karatunsa kuma ɗalibinsa ibn kathir ya faɗa cewa wannan sun hadu ne ya ta'asirantu da shi ma'anar cewa ibn kathir da ya ibn taymiya haduwarsa da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawzi to ibn al-qayyim al-jawzi ya tasirantu da da ibn al-taymiya kware matuka sannan kuma alamun alamun ibn taymiya karatu ibn taymiya ma kai ka ce wato idan kaga ibn ibn al-qayyim ka ce ibn ibn taymiya ne irin yadda ibn al-qayyim yake walwala mas'aloli yake karantarwa salon karantarwarsa da karatunsa da da'awarsa kamar yadda ibn taymiya yake yi kamar ka ce photocopy ne aka yi na na ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala wanda sun hadu sun hadu a shekara ta 712 bayan ibn taymiya ya dawo daga kasar masar lokacin da aka yi suka yi aran aran gama da yan bid'a a kasar dimashq aka yi kara da yan bid'a ya ka yan bid'a ya kada su lokacin ita kasar misra ita ce mafi ƙasa mafi girma a wannan lokaci sai akwai akwai tarin malamai masu dimbin yawa a wannan garin to tunda ya kada malaman Dimashq sai aka nemi da ya je Misra ayi muqabala ayi munazara da shi da malaman wannan garin sai ya tafi can Misra aka yi zamna aka yi munazara ya kada su ta hanyar dalilai da ƙarfin hujjoji sannan kuma a ƙarshe har suka sanya aka aka rike san tsawon lokaci daga baya kuma aka sako sa sai ya dawo kasar Dimashq yana zuwa kasar Dimashq shekara ta 712 su suka da Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim al-Jawzi to haduwar su anan daga nan fa Ibn al-Qayyim ya makale ma Ibn Taymiyyah tun daga wannan shekara ta 712 har zuwa rasuwar Ibn Taymiyyah shekara ta 728 shekara nawa kenan sun haɗu shekara 712 ibn taymiya ya rasu shekara 728 shekara 16 tsawon shekara 16 yana kunkudan karatu waje ibn taymiya duk da kuma yayi karatu a baya ba ba kan wallasa bane fa amma haka ya dage ya zauna dare da rana ana al-layli wa tarafan nahar karatu yake sannan kuma ya ta'asirantu kware da ibn taymiya wasu ke da wasu ara suke da wasu irin fatawoyi da suka tafi suka tafi da juna iri daya wanda ya yu'ayyid fatawa shekahu yana karfafa zancen malaminsa sun samu sabani da da malaman wannan lokacin akan mas'alar ta mas'ala ta shaddur rihal ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam mutun ya daure kaya ya bar garin su idan ya tafi kawai dan kabarin annabi kawai dan ya kai ziyara wa kabarin annabi kawai yana ganin bai kamata ba a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wani lokacin da wannan fatawar ya yi ta ne a ƙasar Falastin lokacin da ya dawo daga aikin hajji, domin mutum ne wanda Allah ya yi shi da son tafiya aikin hajji, ya yi aikin hajji bila adadin, wanda kusan galiban bayan Allah na gari suna, suna tawassuli da aikin aikin hajji su roƙi Allah ya biya musu bukatunsu, shi yasa ka gama mafi yawan malamai ba sa wasa da tafiya aikin aikin hajji, domin can gindin maganin ne ko in ka roƙa za a karɓa ibn al-qayyim baya wasa tafiya aikin haji yana yana kokari tafiya aikin haji to a hanyar sa ta dawowa yake tsayawa a garuruka dan yayi wa'azi wanda malamai suka ce ya fara yin shauƙin wa'azi tun yana karamin yaro tun yana dan yaro karami bai balar bai ke wa'azi wanda ko da kai shekara 20 a duniya to ya zamanto muftil am ake yi masa fatawa daga ko ina ba a shekarsa a shekara 20 za ka yi masu tambaya ko wace in ce maka ansa yana karami ya fara shi sanya tsayawa gaban al'umma ba su masa wuya ba kuma da ya je aikin hajji ma ai bai dawo ba dan zauna ya yi sai da ya yi jiwari da garin makka ya zauna a ƙasar makka har mutanen makka suke mamakinsa wani irin mutum ne wannan da suke ga yana da ƙoƙarin tsawafi baya gajiya da tsawafin ɗakin Allah sannan kuma gashi in ya tsaya sallah to in ya kabarta sallah to sai wanda ya gani akwai shi da kokarin tsayuwa a cikin sallah ma'ana ne karatun da yake bai tai a banza ba yana da karatu kuma da aiki practically akwai theory kuma akwai akwai practic ba theory kadai yake da kai ba a akwai practically kin karatun da ya ya karanta wannan ya sanya manya-manya malamai na Saudiya suka yi tasirantu da karatunsa sannan kuma suka zura suka suka yi munazara da da juna to daga cikin abin da suka yi sabani da kuma malaman wannan lokacin akwai mas'ala ta ta saki wanda dukkanin mazahibul arba'a dukkanin malamai da al-imam Ahmad bin Hanbal da al-imam Shafi'i da Abu Hanifa da kuma al-imam Malik alaihim rahmatullahi ta'ala sun yi ittifaqin cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku a kalma daya to ta saku fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu dukkanin su sun yi ittifaqi duk wanda ya kuskura ya saki matarsa saki uku a lafazi daya cikin kalma daya to dukkanin suka ce wannan sakin saki uku ne ba ta halitta gare su sai in ta yi wani aure mijin ya rasu ko kuma ta ya sake ta sannan kuma ta ida idan ya dawo ayi auren ko kun fahimta amma ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala da malamin sa ibn ibn taymiya suka saba ma wa'annan malaman na wannan zamanin cewa su a tasu fa'inta idan mutum ya dunkula saki ɗaya a saki uku a lafazi guda to a fa'inta su saki ɗaya ne wannan su a tasu fa'inta saki ɗaya ne haka ibn taimiyya tafi a kai haka ibn alƙayyim aljauzi alaihi rahmatullahi ta'ala tafi a kai ta dalilin wannan matsalar ta sanya aka aka kama ibn taimiyya aka sanya gidan kwaso aka liƙe sa wanda kuma ibn alƙayyim shi ma bai tsaya ba sai ya bi su a gidan kwaso saboda ya karatu ko ku fahimta malam yana gidan kwaso to saboda kada a zauna haka nan zaman banza sai ga to gwara ya bisa a gidan kwaso shi ma sai a ta a ta karatu to lakin gano ashe suna ana moruwa ana karatu sai suka farrata su a ƙarshe kuma ɗaliban su ma suka yi cintirodo aka kamo su daga ciki aka su gidan kwaso wannan ya sanya kuma suka yi suka suka yi saura suka zo ba su yarda ba hata sanya aka sako sauran ɗaliban aka bar malam ibn al-qayyim al-jawzi da shi da ibn taymiya a gidan kwaso wanda kuma a ƙarshe aka aka sako su a ciki wanda shi ibn taymi alaihi rahmatullahi ta'ala a gidan kusa ya rasu shi ibn taymi a gidan kusa ya rasu to rasuwan malan ta sanya shi ibn ibn qayyim ya baro ya baro gidan kusa saboda yanzu ba malamin da za a yi karatu sai ya baro kuma ya ci gaba da nashara da'awar malan da ya da ya dade yana yana gabatarwa ina fatar mun fahimta to wannan ibn taymiya ya rubuta littafai da dama daga cikin littafansa yana yaba shi ibn ibn al-qayyim yana yaba malamin ibn taymiya yake cewa ya qawmi wallahi la'azima nasihatun min mushfiqin wa akhil lakum mi'wani jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka tilka ash-shibaki wa kun za tayrani hatta ataha lil ilahu bi fadlihi man laysa tajzihi yadi wa lisani habrun ata min ardi harrana faya أهلا بما جاء بمن جاء من حراني فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المعوى مع رضواني أخذت يدا أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان wannan cikin nuniya ta su da rubuta yake cewa ya komi wallahi la'azima nasihatun ya ku jama'ata ina rantsuwa da Allah nasiha nake muku bin mushfiqin daga mai tausayin ku akhin kuma dan uwa gare ku ni mutum ne mai tausaya muku kuma dan uwa gare ku mi'wani wanda yake bada gudunmuwa yace jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi yace dukkanin wa'annan aqidun da suke ta faruwa ba wani abu na surkulle wanda makaranta ba yace surkulle da ake da bid'anci da maguzanci duk mun yi mun ga ba abun alkhairi bane na yi gwada na gani yayi ash'iranci yayi mu'azzalanci ya gane ba aqida bace ta ta gaskiya yace sai ya barta yana cikin wannan hatta ata halil ilahu bi fadlihi har ubangi zuwa lokacin da ubangiji ya min da falalarsa man laysa tajzihi yadi wa lisani wanda hannaye na da da kuma halshe na ba sa iya ba sa iya sakanka masa bisa irin abin da yayi min ina na ilmantarwa domin duk wanda ya karantar da kai a rayuwa wallahi ba karamar ba karamar jihadi bane yayi wa rayuwarka sai yake cewa habarun yace babban gulbi ne babban malami ne atamin ardi harrana da yazo da kasar harran domin ibnu taymiya da kasar harran yazo a cikin a cikin dimashq yace ahlan liman jaa min harran yace madalla kai lalai marhabin da wanda yazo da kasar kasar harran yace fallahu yujzihi alladhi huwa ahluhu yace al-ubangi subhanahu wataala shine wanda zai sakan ka masa wanda yake shine ma'abucin sakayya min jannatil ma'wa ina fatar Allah ya sakan ka masa da da aljannata ta ta tasbasabki sai ke cewa ma'aridwani kuma Allah ya dada shi sai ce akhadat yadahu yadi wa sara falam yaram ya kama hannayena hannayensa sun kama nawa hannayen wasara sai ya tafi da ni falam yarin benu haci komi ba hatta arani matla al-imani har sai da nuna min mabuga ta imani yace wa ra'aytu a'lamal madinati kuma daga tutocin madina wato tutoci na imani wa asakir al-qur'an wa asakir al-qur'ani haulaha nazala al-huda yace a gehen wayannan tutocin ne wato shari'a ta sabka akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa asakir alqur'ani da sojoji na na alqur'ani yace wa ra'aytu atharan aziman sha'nuha kuma naga gurabe wanda gurabunta suke da girma kware da gaske naga ababen da suke da girma kware da gaske a cikin a cikin garin Madina almuhim dai yayi ba malamin sa kuma yayi kokari a kansa bayan rasul ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala ibn al-qayyim al-jawzi yayi mafalkin malamin sa cewa da ibn taymiya sai yake tambayar malam waje irin sakanya Allah subhanahu wata'ala ya yi masa sai ce tabbas aljanna kam Allah ya datar da mu da shiga aljannar sannan kuma mun huce mataki kaza da kaza da kaza yake fada masa wasu malamai a wannan zamanin sai ce ai muna gaban su a ban yana gaban su shi cewa da ibnu taymiya sai ke cewa kuma kai ma ibnu al-qayyim al-jawzi nan da wani ɗan lokaci kaɗan ne za ka tarar da mu kana tare da su wani sai gaya masa abokanansa a cikin aljanna wanda wata falala ce da Allah yake wasu bayu nasa idan mutuwa ta zo musu Allah yake taimakonsu da da samun watan sabati a rayuwa to malumai sun yi sun yi yabo kware da gaske a kansa sun faɗi maganganu a kansa daga ciki mu fara da magana ta ibnu kathir wanda yake ɗalibinsa kuma abokin karatunsa wanda suna suna karatu amma ba hasada wa junansu ba sa kyashin juna ba sa jin wani abu domin in kai aikin alkhairi su ba su yi ba wannan su ne abokanai na na gari daga lokacin da kai waye gari cewa a aikin addini idan wani ba ka jin dadi in ba kai kai ba to da matsala ta zuciya akwai bukatuwar ka samu wannan littafi na adda'u wad dawa domin ya maka setin hamma da gyaran kafireti musamman ma matsalar zuciya ya rubuta littafin suka shahi zuciya da yawa za mu ga littafansa to ibnu kathir yake cewa sani alhadis yace malam ya san hadisi ya saurari hadisi gun masu abun shi gun masu abun ya saurara yace washtaghala bil ilmi kuma a iya sani na da shi malam bai da wata sana'a ta wuce karatu baya da wani aiki da ya wuce karatu zamu ga cewa cikin kokarin ibnu ibnu al-qayyim al-jawzi malam jabir akwai littafan da yana cikin bulaguro haka ya kama hanya zai bulaguro misali daga tawo zuwa ya mai kafin ya ziyaru ta littafi ima a zaman banza a gidan kusa ma kafin ya fito ya rubuta littafai da dama kafin ya fito a gidan kusa ya rubuta a gidan kusa ya rubuta littafai ko mun fahimta to yake cewa wastaghala bil ilm iya sanna da shi wallahi ya shagalta da neman ilimi sannan wa bariha fi ulumin mutaaddida kuma malam ya ƙware a cikin ilmuka daban-daban duk inda ka shiga da shi a cikin karatu sai ka iske a shi ɗan gida ne sai ka gasa a sahun gaba watan yana da abun cewa a ciki baya faɗa a cikin wannan ɓangaren yana da ilimi a wannan ɓangaren idan ka ce lugha to shi ma adibi ne idan ka ce fiqhu faqihi ne in ka ce hadisi muhaddis ne in ka ce usulu kuma usuli ne ta ko ina ya gane ko kun fahimta to sai ke cewa kuma wala siyama ilmu tafsir musamman ma in malam ya zauna da muku tafsirin alqur'ani so da yawa yake zaunawa ya doki aya guda sai yayi mata nazari na fita hankali yana istinbati domin ba kowane malami yake iya istinbati ba ka cira to hukunci daga aya ko ka ɗauko wata wata fahimta daga cikin wata aya ba kowa bane ke samun wannan damar to malam shi zai zauna ayoyi sai ta istinbati yana ciro hukuncin hukuncin da ke ke cikin wannan ayoyin sannan kuma gashi ƙwararre ne a bangaren abin da ya shahi abin da ya shahi hadisi yake cewa eh wal usulayain da kuma usuli guda biyu usulul fiqh da kuma usulul din bangaren aqida to baya wasa kusan babban matsalar mutanen mu musamman malaman baya shi zaka iske akwai matsala ta aqida a kansu zaka iske mutum yana kan mas'ala ta ya kore wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala da makamancin wannan to amma shi a aqida yana kan aqida ta ahlus sunna wal wal jamaa sannan kuma usulul fiqh wajen mas'ala awalwale mas'ala fiqhiyya to malam ba karamin ba karami bane a wannan bangare yace tun lokacin suka hadu da da ilmu ibnu taymiya ya konkwadi ilimi mai dimbin yawa sai zamanto babi tilo na karatu idan ana son ayi misali a cikin al'umma to ana misali da shi ne wannan fa abokin karatunsa ne ke fadin wannan akan sa abokin karatunsa ke fadin ke fadin wannan akan sa yace ma kasaratu ma kasaratu qalbi laylan wa nahara yace tare neman ilimi dare da rana yace wala a'rifu fi hadal alam fi zamanina aktsaru minhu ibadatan yace tunda nake a rayuwa a duniyar da muka rayu a cikin ta ban taba sanin wani mutum da ya kai ibnu taymi ibnu qayyim wa ibada ban taba sani ba ban taba sanin mutum da ibada eh kwatankwacin ibnu ibnu taymi ibnu ibnu qayyim al-jawzi ba alaihi rahmatullahi ta'ala wanda ibnu rajab al-hanbali dalibin sa ne yake cewa tafaqqaha fil madhhab ya ya ya kunkwadi fiqhu a mazahib sannan wa bari a wa'afta kuma ya dire ya baje a karatu kuma ya kai malami wajen fatawa yace wata fannin fi ulumil islam yace kuma ya ya ya zan mutafannin in kaji an ce mutafannin shine wanda cikin ko ina shi da idanu ba inda za a bace masa a karatu kasa ana iya samu malami shi baki ne baki fiqh in kace tafsiri kuma ka dauko aiki wani kuma in kace ka dauko litafalluga kace a fasara ka dauko aiki wani ka dauko balaga to rikici za a yi to shi aka rawata Allah ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim al-Jawzi mutafanni cikin kowane bangare watan ya kware a cikin wannan bangaren wa kana arifan bit tafsir alace ya kware a bangaren tafsirin al-Qur'ani mai girma la yujara fihi yace bai da wari a duk wannan zamani duniyar wannan lokacin bai da wari da zaka ce gawa ne da ya kusa gare sa babu a bangaren karatu musamman abun da ya shahi tafsiri yace la yujara ba wanda zai makwataka da shi da za a nuna su a ce da wani daga shi sai wani babu babu shi kadai ne yace wa bi usuluddin kuma haka abin da ya shahi usuluddin abin da ya shahi aqida yace shi ma kwararre ne a wannan bangaren wa ilaihi fihi almuntaha yace in aka zo cikin aqida to an zo gida in ka huce shi to babu inda zaka samu tatacciyar aqida a wannan zamanin yace wal hadisu haka kuma hadisi wa ma'anihi yace kuma da ma'anar hadisi ai maka sharhi na a walwale maka zare da abawa a cikin bangaren hadisi yace to sai ibnu taymiya wa fiqhihi da kuma fiqhun hadisi kusan hadisi akwai fiqhul hadis akwai akwai ma'anar hadisi kuma akwai fiqhul hadis wanda wasu malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan cikin hadisi ma ana iya fiddo fiqhu irin yadda kaga al-imam al-qurtubi ya hiddo ahkamul qur'an ya fiddo hukunce hukunce fiqhiya na al-qur'ani to a cikin hadisi ma akwai akwai wannan bangaren sai ce wada qa'iqal istinbat min da kuma tsayawa ayi istinbati dogon tunani a darje a aji hankali a fiddo hukunci a gagashin aya ko hadisi la yalhaqu fi zalika yace bangaren a ce istinbati yace ba wanda za a kwatanta shi da shi wa bil fiqh wa usulihi kuma bangaren usul usulul fiqh usuli da kuma usulul fiqh domin ilimin usuli daban ilimin fiqh daban ilimin usul da ban shi sa malaman usulul fiqh suke cewa idan mutum ya karanci fiqh shi kadaya bai karanci fiqh bai karanci usulul fiqh ba to ba a kira shi malami ya dai san wani abu amma ba malami bane su a gursu ba malami bane malami shine dole sai ka karanci usulul fiqh lokacin kake iya zamantuwa kake iya zamantuwa malami to ya san usulul fiqh sai ce wabil arabiyya kuma kwararre ne a bangaren larabci kwararre ne ya san yaran yaran larabci yace walahu fiha yadun tawi tawi ya ce a cikin larabci dogon hannu ke gare su a ciki wannan kaga madahi ne ta ana nuna cewa ashe ba karami bane a bangaren a bangaren larabci yace wa ilmul kalam kuma abin da ya shafi falsafa philosophy yace ba a bare shi dole zaka zo da rikicinka na falsafa ka rikita mutane kwakwalwa to ya san wannan abin kuma ya sai da zashi ya magance wannan mas'alar ko kun fahimta kaga ba karami bane kenan duk tunanin mai tunani zaka zo ka ta kore wasu abubuwa sai ka kare surutun ka gaba daya sai ya tattara ka cikin jumla shi mas'ala fa zai mas'ala zai sai ya rubuta littafi kawai ku yi sabani da shi sai rubuta maka littafi kawai wai ba rabi za a zo minbari a ta surutu ba a'a ko a shiga gidan radio a shi kuna zikici da shi littafi da rubuta maka in ka cika ka rubuto wannan ibnu qayyim al-jawzi kenan shi ne ke cewa ya san ilmul kalam yace wan nahw kuma ya san nahw eh nahw yace ya san nahw su sai babai sun daga masa hannu yace wa ghairi zalika da kuma wani wannan wa kana aliman bi ilmi as-suluk yace kuma ilimin zamantakewa ilimin gyara hali ya san wannan karatun wa kalamu ahlut tasawuf kuma abun da shahi in bid'a ma ya san bid'anci duk abin da ake yi ya sani ai ibn ibn al-qayyim wata rana ya taba zuwa ana irin wani irin irin zai tafi wajen mas'ala ta yana so ya gyara mas'ala ta maulidi tun zamanin su ya so ya ya tsaura maulidi ai am kafin a hesa an fara wannan maulidi saboda an fara maulidi ne a a karni na na biyar bayan hijira shi kuma ya zo karni na karshen karni na shidda zuwa karni da bakwai kenan ko to yana son ya magance wannan mas'alar wato da ya tafiya sai zo wajen wani shehu wani babban malami a tasawuf a sufanci yace to yanzu in yayi magana matsala za irin yadda yaga ana girmama malam sai yace to in yayi magana fa matsala za a samu to sai ya zauna shi ma sai dan yaron malam sai ake zauna ana abubuwan da aka da aka tafi sai malam ya gano ashe sai shehin ya gano ashe wannan yaron ba karami wanda shi ma malami ne to sai ta kai shi kansa shehun daga daga wajen shi yake tsotsar wani karatu eh in za a yi wasu abin ma shi ke yi ibn taymiya ke fa ibn al-qayyim ke fada wa malam sai ya je kamar shi yayi haka ake yi haka kan shekara ta zo kuma an canza malam ya zama to ahlus sunna wal jamaa ba zancen maulida an kare da wannan mas'alar kuma duka mabiya kowa ya bi sai aka wuce karatun haka ya san tasawuf kware da gaske saboda yayi sa wala yunabbiuka mithlu khabir yayi tasawuf yayi abun bid'ancin ya gano sa shi yasa yake da ido a cikin wannan bangaren yace wa isharatuhum wa daqa'iqihim walahu fi kulli fanni min hadhihi al-funun yad tawil yace cikin dukkanin wannan bangarorin malam yana da dogon hannu kware da gaske malam na da dogon dogon hannu a kware da gaske akan a cikin wannan bangaren a takaice kenan zatu dukkan malamai akan akan akan sa wanda zamu rihi akan magana al-qadi az-zar'i yake cewa mata adimu samai awsa ilman minhu yace tunda nake a ƙasa ƙasan samaniya bakwai ban taɓa ganin mutum da ya kai ilim ibn qayyim al-jawzi ba ilimi ban taɓa gani ba yace ban taɓa gani ba wanda wani lokaci suke cewa ibn taymiya ne da kansa duk da wani shi kansa wani yake sa ibn taymiya a cikin a cikin wasu wasu mas'aloli to malam ya rubuta littafai da dama malam ya rubuta littafai da masu dimbin yawa daga cikin littafin da ya rubuta akwai ijtima'i juyush al-islamiyya على غزو المعتلة والجهمية لتابي ني مجلدي wanda yana cikin babin aqida ya rubuta shi cikin babin aqida haka ya rubuta ahkamu ahli dhimma zama da krista da ma wanda ba musulmi zaka kai rayuwa da su sai da rubuta littafi akan wannan ya rubuta ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mujalladi biyu ne ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ya rubuta ighathatul lahfan ighathatu al-lahfan daga cikin littafansa akwai bada'iul fawaid bada'i'u alfawaid in kana son ka more ka zaman to wayayye dan birni a cikin karatu alayka bi kutubi ibn al-qayyim al-jawzi duk dalibin ilimin da ke so ya waye ka zaman to Allah ya taimake ka kana magana ba a iya kama ka a bangaren zance to malamai suna ba mutun shawara ya dinga yawaita karanta littafin ibn al-tayyib ibn al-qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala bangaren abun da ya shafi harkar suna ya rubuta littafi tuhfatul mawdud fi ahkamil mawlud abun tun daga marhala ta doka ciki hazawa yaye jariri duk sai da ya bayani akai ya rubuta littafi kuma bangaren hadisi tahzibu mukhtasar sunan abi daud tahzib mukhtasar sunan abi daud kuma ya rubuta wannan littafi na adda'u wad dawa wanda yake gaban wanda zamu yi karatu da ikon Allah a wannan majalisi wanda wannan littafin muka zo farkon zamu ji dalilin rubuta wannan littafin ya rubuta littafin jala'ul afham fi salatu wassalami ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam littafin da kunshi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya rubuta madarijus salikin in ka dauki wannan littafin sai ka ganka kamar ga ka a lahira ga ka a lahira in ka je da ya bayanin aljanna yadda ya fede aljanna ya bayani irin ni'imomi da irin abin da ke da kwa cikin aljanna sai kai tsammanin ka ce Allah ya bashi wani ya kesa ya gano abin da ke cikin rubuta wannan littafin sannan ya rubuta littafin hadil arwah hadil arwah ila biladil afrah ya rubuta littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad shi ma kan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam fikihun zamantakewar rayuwar manzon Allah sannan kuma ya rubuta littafi kan abin da shahudatus sabirin wa zukhratu shakirin littafi ne wanda shahi in kana son ka dibi fasali bayani kan hakuri ka gamsu abinda ake ce ma iya hakuri duk ayar tai bayani akan hakuri akwai wani sai da kawo ta ba wani hadisi da ya tattara bayani kan hakuri sai da malam ya kawo shi a littafin sannan kuma sai ya tsaya ya darge ya zoro fawaid kin da ke ciki malam ya rubuce rubuce kwarai kuma sai ya rubuta wasu littafai da matasa wanda in kana son ka kware shi ma a bangare wannan bangaren ka same shi shine rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin eh lambun masoya in kana so ka kware a soyayya ka dinga sa yariya kuka to ka nemi ka nemi wannan littafin wallahi ya kware zaka ji a littafin ne malam ya kawo sunan soyayya su fi suna 100 wallahi muqaddima da tun daga muqaddima malam ka sunan soyayya kalmar soyayya a yaren larabci ana istilahin ta su fi 100 malam jabi da ya kawo kuma anwa'un nazarat ya kake gane kallon ana son ka da kake gane kallon ne wannan littafi na gayu ne kaga shi ma ba baya wa ashe in kana son ka ka kware wato gidanka a dinga yaba ka a bangaren zamantakewar soyayya to ka samu wannan littafin zaka zaka zaman to dan gida a wannan a wannan bangaren duk wanda zai karanta wannan littafi akwai wasu abiyati manya manya ka faɗa ma yariya su wallahi sai ta bashi da kuka saboda girman wannan abun saboda wannan girman Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan ya rubuta littafin miftahu darus sa'ada miftah darus sa'ada wanda littafan da ya rubuta suna da dimbin yawa malamai sun tattara littafan didama amma a takeice zamu iya takeitawa akan wayannan wayannan littafan da da muka ambata a ƙarshe Allah subhanahu wataala yayi wa malar rasuwa a ranar alhamis Allah ya wa malar rasuwa ranar alhamis 13 da watan rajab shekara ta 751 da haka malam yayi shekara 60 cip a duniya shekarunsa duka gaba dai a duniya shekara 60 shekara 60 yayi a a duniya a lokacin da ake kiran sallar ake kiran sallar isha'i a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa sannan kuma an yi jana'izar sa a a masallaci da yake karkashin daular dola a wannan dola umawiyya wanda mutane da dama sun halarta manya-manyan mutane sun halarta wajen jana'izarsa an tara gari kware da gaske kusan sallah biyu aka yi masa ma sallar gawa biyu aka yi masa a masallaci daban-daban wanda a ƙarshe aka yi masa aka aka aka binne sa a gun mahaifinsa a inda aka masa kabari a babu saghira a wannan a wannan garin Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa wannan takaitaccen tarihin malam kenan ko iya takaitaccen tarihin malam ko kuma sai wannan littafin da zamu shiga na adda'u waddawa liman adda'u waddawa wanda kuma ake kira da aljawabul kafi wanda suna kiran shi da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'u shafi liman sa'ala anid dawa'i ash-shafi ma'anar littafin shi ne adda'u waddawa cuta da maganin sa cuta da maganinta wasu kace kuma aljawabul kafi gamsasshiyar amsa liman sa'ala anid dawa'i ash-shafi da wanda ya yi tambaya akan watan littafi akan rishin lafiya akan magani mai warkarwa afwan gamsassar watan gamsassiyar gamsasshiyar amsa da wanda ya yi tambaya akan magani mai warkarwa wanda dalilin rubuta littafin nan ɗan uwa tambaya guda ce aka yi masa kacan tambaya ce aka yi masa tambaya aka yi masa ya rubuta wannan littafi wanda littafin ya kai safa 700 da wani abu tambaya ce guda aka yi masa wanda wani sati za mu dora kan tambayar sai mu sai mu sai mu tashi akan in Allah subhanahu wataala yarda ina jin a iya takaitaccen bayanin tarihi malam ya kamata mu kwana amma yana da kyau mu ji tambayar da aka yi malam sati mai dawa sai kai shauƙin biyo da naka littafin dan mu yi karatun da mu da ku baki daya yake cewa bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقعا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان المبتلي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين wannan tabbai da aka bada kenan aka ce ma taqulu sada niye akarmaka Allah za su fada ulama a'immatud din jagororin addini radiyallahu anhum ajma'in ubangi subhanahu wataala ya kara musu yarda fi rajulin game da wani namiji ubtiliya bi baliyatin da aka jarrabe shi da wata jarrabawa wa alima annaha kuma wannan mutum da aka jarraba shi yana da yaqini cewa inistamarrat wannan jarrabawa idan ta ci gaba a rayuwarsa afsadat alaihi dinahu wa dunyahu ta lalata masa duniya da alkiyamarsa zai rasa duniyarsa da kuma alkiyamarsa wa qad ijtahada fi daf'iha kuma shi wannan da aka jarraba yayi kokari matuƙa gaya wajen ya tunkude watan ya tunkude wannan wannan musibar da aka jarrabe shi da ita bi kulli tariqin ta koce hanya ya bi duk wata hanya da ya kamata a ce mutun ya bi domin ya kare kansa da wannan jarrabawar ya bi amma fa ma tazdadu illa tawakkuan kamar in ya kama hanyar to ba abun da ke karuwa kamar kana kunna ma kana ƙara samu huta petrol haka take karuwa ko kun bayyana kamar kana sanya wa huta isansu haka take karuwa wannan matsalar tasa sai ce fa malhilatu akramaka Allahu menene dubara fi daf'iha agun tunkude wannan damuwar wannan mujarrabawar wa mattariqu ila kashfiha kuma wace hanya ce ya kamata mutun ya bi domin ya kuranye wannan damuwar tasa da wannan jarabawar sai cika dai wa malam addu'a yace farhim Allahu man a'ala mubtali Allah ya jikan duk wanda ya taimaka mu wanda aka jarraba sai ce wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi ubangi subhanahu wataala yana cikin taimakon bawansa matukar bawa na cikin taimaka ma dan uwansa aftuna ma ajurin akarmaka Allah ai mana fatawa kuma Allah ya baku lada to tambayar nan ta sanya malai rubuta littafi safa 300 da wani abu wannan tambayar kadai kanta ne ya rubuta littafi kuma in ka karanta wannan littafi to daga yau baka ƙara wasa sai ka duk inda ka ga littafin ibnu qayyim sai ka sai ka saye shi kusan yanzu a kasuwa a kasuwar duniya ta sai da littafai ba littafi mafi tsada kamar littafin ibn al-qayyim al-jawzi da shida al-usaymin alaihi rahmatullahi ta'ala babu duk mai sai littafi ya sani cewa littafin ibn al-qayyim al-jawzi a kullun ƙara farashi suke yi kuma a kullun malamai suna zauna suna ta haƙiƙin su wannan littafin da ke gaba garan Nasiruddin al-Albani sai da ta haƙiƙin sa malamin hadisi na duniya sai da ya zauna tantance hadisan da ke ciki ya fidda sahihi ya kuma ko ya hada kowane hadisi da gidansu hadisin duk malam ya kasu da malam ya masa ihala cewa ga inda malam ya cirayo wannan hadisi zaka kun ji tambayar to kuma zamu je amsar da malam ya bayar a cikin safa 300 da wani abu in Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda muka fada da to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan karatun ya zama to dalili shiga ma aljanna baki daya kuma Allah subhanahu wataala ya bayu ya kaiwa malan lada da ya rubuta wannan littafi mun za mu yi kokari mu yi wannan karatun muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sanya ikhlasi a zukatanmu ya Allah ka sa mu yi dan kai kuma ka ba mu lada ya Allah ka kare mu da yin dan wasu sai ba mu ya Allah in za mu yi mu irin nasibu al-qayyim al-jawzi yadda ka karba Allah ka karbi namu yadda ka karbi nasu mu ma Allah ka karbi namu Allah ka sanya albarka a karatun kuma Allah ka sanya albarka a rayuwa baki daya muna addu'a ta alkhairi dukkan suka ba da goyon bayan musamman 'yan social media suke suke bibiye da duk katukan da muke suna yadawa domin al'umma ta amfana to Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ya kai lada a mizanin su kuma wannan so matabi ne sai in ce kunnan suna baya in Allah ya yarda a wannan shekarar karatu dai ko sai mun ce ba masu muna shirye idan yanzu haka akwai wasu karatu da sai dai ku bi a social media amma ba za su a fili haka ba akwai karatun fara'id muna nan muna tsara sun Allah yarda wannan ana rubuta littafi kai akwai karatun fara'id akwai karatun usulul fiqh kuma akwai karatun abin da shahi mustalahul hadis sannan kuma akwai qawaidul fiqhiyya wannan karatu kan za su dinga zo muna nan da ba jiwa in Allah subhanahu wataala yarda fatan mu dai Allah ya karba muna kuma Allah ya sanya wannan shine abin da zai sanya wato musulunci ya habaka kuma abun alfahari abun jin dadi dukkanin mu matasa ne sai mu Allah godiya zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahi kuwa Allah godiya in ka samu kanka a inda ake karatu to Allah ya maka gata na ƙarshe a duniya ba wata ni'ima da Allah zai mutum a rayuwa a wannan duniyar da yanzu da iri da fitintunu suka jarrabi al'umma kamar ka waye gari a inda ake karatu kana zaune yanzu zaman nan da muke fa wallahi al'azim ba na ka fara mala'iku suna kewaye da mu kuma suna mana salati suna mana addu'a ba wannan ba karamar rahama bace ko to Allah ya sanya mu dace wanda gina wannan masallaci Allah ya sanya masa albarka Allah ya ƙara wa zuriya albarka ya ƙara wa dukiya albarka الله سبحانه وتعالى يتمكن من تبقصة فخير الكلام ما قل ودل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته